إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بيو قوة شعبان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga birnin Makka zuwa Madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya zo daidai da sha shida ga watan uku a Gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da ɗaya wannan shine kaset ɗinmu na 41 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alwajiz fi fiqihi sunnati wal kitab aziz na doktor al'allama abdulazim albadawi allahu yarhamuhu idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin kitabu sala mun shigo babul azan babun da ke magana dangane da hukunce-hukuncen kiran sallah mun yi magana akan hukuncin kiran sallah inda muka ji cewa kiran sallah wajibi ne dole a kira sallah idan lokaci ya yi sannan a taru domin gabatar da sallah sannan muka ainihin wato ji a kaɗan daga cikin falalar kiran sallah da alherinsa wanda muka ji cewa daga cikin falalar wato manzan Allah ya ce su ladanai a gobe kiyama suna da dogayen wuya wanda ko muka ce dogon wuya a gobe kiyama yana daga cikin ainihin wato abin da ke nuna cewa za ka iya samun rahamar ubangiji subhanahu wata'ala sannan muka ji hadisin abu sa'idin al-khudri Allah ya haɗa mu da shi a aljanna cewa manzan Allah ya ce masa idan kawaye gari na ganka kana son wato kiwon dabbobi da kuma yawo a cikin jeji to idan kawaye gari a cikin jejin ko kuma a cikin dabbobinka kuma ka bukaci za ka yi sallah to ka yi kokari ka kira sallah sai manzan Allah ya ce masa domin babu wanda zai ji sautinka mutum ne ko aljan ko wani daga cikin abubuwan halittar ubangiji face sai ya maka shaida a gobe kiyama waɗannan su ne bayanai da muka tsaya a kansu yau kuma za mu tashi a kan sifatuhu siffar yadda ake kiran sallah siffar yadda ake kiran sallah duk wata ibada tana da kaifiya tana kuma da sifa a wani lokaci ya zamanto kaifiyar ita ce sifa din wani lokaci kuma ya zama sifa daban ainihin wato kaifiya ta wannan ainihin wato ibada daban to a nan ita kiran sallah tana da kaifiya tana kuma da ainihin wato sifa yanzu za mu yi magana ne akan sifa din sannan a cikin magana kan sifa ɗin za mu faɗi kaifiyar yadda kuma ake wannan ainihin wato kiran sallah ne an abdullahi bin zaid bin zaid bin abd rabbih qala lamma ajma'a rasulullah sallallahu alaihi wa sallama an yadriba bin naqus wa huwa lahu karihun لموافقته النصارى طاف بي من الليل طائف وأنا نائم رجل عليه ثوبان أخضران وفي يده ناقوس يحمله قال فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس قال وما تصنع به قلت ندعو به إلى الصلاة قال أفلا أدلك على خير من ذلك فقلت بلى قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قال ثم تأخر غير بعيد قال ثم تقول إذا أقمت الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قال فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الرؤيا حق إن شاء الله ثم أمرني بالتأذين مكان بلال مولى أبي بكر يعذن بذلك malam ya ce sifatuhu siffa da kaifiyar yadda ake kiran sallah ya ce an abdullahi bin zaid bin abdirabbihi daga abdullahi dan zaidu dan bawan ubangijin shi ibnu abdirabbihi kenan ya ce lamma ajma'a rasulullah lokacin da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama suka yi ijma'i suka haɗu suka tattauna suka ainihin wato zartar an yadriba bin naqus akan cewa idan an zo kiran sallah a dinga buga gangan bibi an gane shine kadai fasarar da zaka iya bashi mutane su gaggawar ganewa da fahimta saboda yawanci an san me ake kira da gangan bibi ko ko kuma ka ce mandiri ko dai wani a makamancin haka annaqus wani ganga ne wanda yahudu suke amfani da shi wajen bugawa lokacin da suke so su gabatar da wani abu na ibadarsu ko suke so su sanar da cewa lokacin yin abubuwan ibadarsu ya zo ina fata an fahimta ko kuma ka ce masa ƙararrawa ko ƙararrawa diddai zai iya ɗauka to lokacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama bayan an farlanta mishi yin sallah tare da kiran sallah to sai ya zama kuma a lokacin ba a faɗi ga yadda za a sanar da al'umma sallah da lokutan nata ba to sai aka higa fagen tattaunawa tsakanin manzon Allah da sahabbai annabi yana neman shawarar sahabbai akan yaya za a yi wajen sanar da al'umma lokacin azhar yayi lokacin la'asar yayi lokacin magariba yayi da dai sauransu wannan shi yake nuna mana ashe haka Allah ya siffanta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa cewa wa amruhum shura bainahu al'amarin annabi da sahabbai shawara ne tsakaninsu kaga dai al'amari ne na addini annabi yana da damar ya yanke hukuncin ga abin da za a yi amma sai tara sahabbai yake tattaunawa da su akan cewa ta ina za mu kullo wannan matsala me kuke ganin ya kamata a yi saboda haka wannan ya ce a yi kaza wannan ya ce a yi kaza daga ƙarshe dai shawarwari suka fada akan cewa to tunda ba mu da wani abu da Allah ya shar'anta ga abin da za mu yi to shikenan mu yi amfani da irin abin da nasara suke amfani da shi mana mu ma mu dinga buga wannan ganga na bibi ko kuma wannan mandiri ko wannan ƙararrawa ta zamanto ita ce alama da take nuna kan cewa lokacin sallah ya yi sai a zo a ainihin wato yi sallah to annabi sallallahu alaihi wasallama baya so amma tun da babu wata mafita sai wannan da haka sai annabi ce ya amince a yi haka ina fata an fahimta to shine yake cewa lamma ajma'a rasulullah sallallahu alaihi wasallama lokacin da annabi ya hada ya tattara bayanai ya tattara nazari da hankulan sahabbai da shawarunsu an yadriba bin naqus akan cewa a dinga buga an naqus wa huwa lahu karihun a halin annabi ya kyamaci wannan naƙus ɗin cewa baya so a buga ta a matsayin ita ne za ta yi ilamin mutane cewa lokacin sallah ya yi an gane magana da kyau ko meye dalili baya so ta zamanto ita ne mai ilamin mutane lokacin sallah ya yi ya ce limuwafaƙatihin nasara saboda ya yi daidai da abin da yahudu da nasara suke amfani da shi wajen sanar da mutanensu lokacin ibadarsu an gane sai wannan yake nuna mana ashe daga cikin abin da annabi yake kyama yana kyamatar yahudu da dukkanin nasara yana kuma kyamatar dukkanin abin da zai zamanto yana ɗaukar salo da kuma kama irin tasu ta ibadarsu da irin al'amuransu ko dai na mu'amala ko na ibada ko na zamantakewa annabi yana kyamar ya kwaikwayi ko ya aiki da wani abin da ke kama da nasu ina fata kun fahimci magana dalilin haka yasa yake kyamar a yi haka amma tun da ba mafita sai ya ce babu da matsala a yi to shi wannan abdullahi ɗan zaidu ɗan abdurabbihi ɗin sai ce tsafa bi minan laili ta'ifu sai wani mai kewayowa wani mai zagayowa wani mai zuwa ya zo mun a cikin dare wa ana na'imun ina kwance ina bacci waye ne wannan ya ce rajulun wani mutum ne alaihi thawbani akhbarani yana sanye da tufafi kwarra guda biyu ma'ana kamar riga da wando kenan ko wani a makamancin haka inda za a gane inda fankan nan take gaskiya da an kashe ta tana dan damun mu da kara malam abdullahi inda za ku gane inda makunnin fankan nan yake da kun kashe shi an gane magana da kyau ko a alaihi taubani akhbarani yana sanye da kwarran tufafi guda biyu wa fi yadihi naqusun a hannunsa akwai wannan ganga na naqus yahmiluhu yana dauke da shi an gane qala yace fa qultu ya abdullah abdullahi dan zaidu dan abdurabbihi sai na yace sai na ce wannan mutum ya kai wato bawan Allah atubi'un naqus ni kana sayar da gangan naƙos ne na gan shi a hannunka sayarwa kake yi ne mu ma mu saya don muna bukata za mu yi amfani da shi ƙala sai ce wa mata suna'u bihi kai ko me za ka yi da naƙos na fata an fahimta ƙultu ya ce sai na ce na du'u bihi ila sala za mu dinga kiran mutane ne su dinga zuwa muna sallah ta hanyar buga shi da kaɗa shi sai ya zama sun gane akan cewa ana neman su ne su zo lokacin sallah ya yi kala sai mutumin ya ce min in ji abdullahi dan zaidu dan abdurabbihi ya ce sai mutumin ya ce min a fala adulluka ala khairin min zalika bana nuna maka abin da ya fi hakan alheri ba abin da ya fi buga gangan naƙus fa qultu bala abdullahi dan zaidu dan abdurabbihi ya ce sai na ce wannan mutum na'am a gaya min abin da ya fi shi alheri mana kala sai ya ce taqulu ga abin da za ku ce idan kun zo kiran sallah shine Allahu akbar Allahu akbar kamar yadda aka ji na rera ma'ana har zuwa hayya ala sala hayya ala fala har zuwa ainihin wato Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah kamar yadda dai aka ji na rera a cikin karantawa da ne to kafin mu je gaba shin wannan menene wani irin mafarki ne a mafarki ya kasu kashi-kashi a mafarki ya kasu kashi-kashi akwai mafarkin da annabawa ne da manzanni suke yinsa idan suka yi shi shi yakan iya zama doka ma ko shari'a idan annabi ya ga abu a mafarki to kamar a zahiri ne wannan abin ya faru da haka in ya tashi kawai kamar wahayi ne aka yi masa amma ta hanyar mafarki da haka in ya tashi zartarwa zai yi da hida mukarrabansa to in ko ba annabi ba ne wani ne daga cikin salihan bayi to ɗayan biyu ima ya zamanto lokacin da shi wannan mutumin ya yi mafarkin wani annabi daga cikin annabawa yana duniya to sai fassara ga ma'anar mafarkin na fata kun fahimta to wannan babu ishkali a ciki shi ma ya zama tabbataccen abu zartacce in dai annabi ya bashi ma'ana cewa ga abin da mafarkin ke nufi ko a yi aiki da wannan mafarkin a matsayin wata doka ta musulunci ya tabbata to sai na uku shine mafarkin wani daga cikin mutane kuma ya zamanto a lokacin babu ainihin wato wani daga cikin annabawa ko manzanni a raye shine kamar irin zamunan mun nan da muke rayuwa da sauransu to a daidai lokacin da mutum ya mafarki irin wannan to yana buƙatar shi kuma ya samu ƙwararren malami ba kuma malami na fikihu ko malamin hadisi ko malamin ƙur'ani kaɗai ba a'a ya zama bayan ya san waɗannan sannan kuma yana da nasibi wajen bincike da ilimi akan yadda ake fassara mafarki domin shi kansa fassarar mafarki wato wani ilimi ne mai zaman kanshi wanda idan mutum bai san shi ba to kar yi kasassabar da kuma gangancin fassara wa mutane mafarki an gane magana da kyau ko shehu usman bin fodi allah ya masa rahama yana cewa daga cikin bid'ar da ta fara an tayo wa kasar hausa shine wato watsi da aka yi da harkar mafarki aka daina bincike cikin ilimin fassararsa da kuma yi wa mutane bayani domin shi mafarki wani ɓangare ne da yake nuna wato wani abin da Allah ya shirya zai yi ko kuma ya yi kuma abu ne wanda yake nuna maka wato abin da za ka iya fuskanta na alheri ko kuma za ka fuskanta na matsala kuma abu ne wanda yake faɗakar da gafalalle yake kuma wato inkorajin da ƙarfafar wanda ke kan daidai ban gane ko kun fahimce ni ba wato ya danganta daga yanayin yadda mutum ya yi shi mutum Allah zai iya jarrabarsa yana saba wa Allah yana yin abin da ba daidai ba to sai idan Allah yana son shiryar da shi sai ya wani mafarki da yake faɗakar da shi akan wannan abu na fata kun fahimci magana to sai ya farka sai ya gane ya yi ba daidai ba a fassara masa ma'anar mafarkin da kuma a ganar da shi akwai wani laifi da yake wa Allah wanda Allah ya tsinkaye da shi cewa fa maza maza ya gyara in ba haka ba to abin fa zai zama masa matsala a gaba ko kuma mutum ya zama yana kan wani abu na alheri amma wataƙila yana ɗan ja baya ko yana ɗan rauni ko yana ɗan wani abu dai wanda bai kamata ba bai ɗauki abin wataƙila muhimmi ba sai Allah ya ba shi damar ya yi mafarkin wani abu wanda zai sa ya ainihin wato kane muhimmancin abin da yake kai Allah ya ji kan malam albani zaria malam muhammad awwal abubakar mai shago ɗaya daga cikin ɗaliban shi yana faɗa ya ce malam albani ya taɓa ba su wani labari wani mutum ya ce wa malam albani abokin malam albani ne ya ce kullum sai mafarkin manzan Allah idan ya zo kuma ya faɗi yadda ya mafarkin annabin sai malam ya gane cewa lalle wannan mutumin fa annabin ya gani na fata an fahimci magana annabin ya gani saboda dukkanin siffofi da yanayi da irin abin da suka yi magana da manzan Allah a mafarkin da gaske shi ne to ana nan a cikin wannan hali sai ya zama mutumin nan ya daina mafarkin manzan Allah sai ya zo ya sama na albani yake masa complain akan cewa fa mafarkin da yake na annabi yanzu ya daina sai mana albani ya ce masa ka san me matsalar ya ce a'a ya ce gemun da da ka tsayar ne yasa kake ganin manzan Allah yanzu da ka aske gemun ka sai annabi ya ce babu shi babu kai an gane maganar da kyau ko mutumin nan yana tsaye da gemun ya dawo da gemun kawai sai ya ci gaba da mafarkin manzan Allah to abin da ya sa na kawo wannan kafin mu je da nisa yanzu ta ya aka yi malam albani ya gano cewa ga abin da ya sa yake mafarkin annabi ga kuma abin da ya sa yanzu ya samu matsala shine ilimi ne dan baka da tabaran gane wannan abu in ba ka da ilimin kawai ba za ka gane me ya faru ba haka ne ko ba haka ba to amma in Allah ya sa ka karanta abun kana jin mutum ya yi mafarkin zai faɗa maka dalili ko me fassarar mafarkin haka kuma za ka ji menene yake faruwa an gane magana da kyau ko wani ya yi mafarki ya hau kan wani tudu yana kwala kiran sallah sai al'imamu ibnu sirin ya ce masa baɗi za ka je aikin hajji insha Allah yanzu da Allah kai da wannan tabaro ka gano haka jama'a kun fahimci magana ba za ka gane ba wallahi saboda baka da ilimin kuma baɗin tana zuwa sai ga ya tafi aikin hajji Allah ya hore mishi an gane maganar da kyau ko to haka al'amarin mafarki yake in Allah ya ilimantar da kai wani bangare nasa sai kaga kana ganewa idan baka sani ba to kawai baka sani ba kar kai ka sassabar fassarawa an gane amma dai akwai dunkulalliyar magana da annabi ya faɗa annabi ya ce idan kai mafarki na alheri kaga wani abin alheri a cikin mafarkin to babu laifi ka ba wa masoyanka da 'yan uwanka na kusa da wanda ka tabbatar kuna da kyakkyawar fahimta da shi ka ba shi labarin wannan mafarkin domin abu ne bushra ajila wato albushir ne na gaggawa wato wani abu ne wanda Allah yake maka albushir da shi in har mafarkin mai kyawu ne amma idan mafarkin mummuna ne to kar ka ba wa kowa labari kuma idan ka farka daga bacci a cikin dare bayan kayi wannan mafarki wanda galibi normally idan mutum ya mafarki yakan farka a ƙarshen mafarkin to in ka farka sai ka yi menene sau nawa eh ka yi menene sau nawa ka yi ta'awuzi sau nawa sau uku sannan ka tofa yawo a hannunka na ina na hagu sau nawa sau uku haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar na fata an fahimci magana wannan shine abin da ake so da kai in kayi mummunan mafarki amma idan kayi kyakkyawa to kana kuma ka ɓoye wancan mummuna ka yi wannan ladubban sannan kuma ka danna maganar kar ka gaya wa kowa shi kuma wannan kyakkyawa ka yi wa Allah godiya sannan ka ba da labari ka yi fatan wannan abin alherin da ka gani Allah ya tabbatar maka da shi ina fata an fahimci magana saboda haka wannan shi ne kuma mafarki zai iya zama iri ɗaya amma fassararsa kuma ta zama daban-daban sannan malamai suka ce idan kai mafarki ko da ƙarya ka zo ka faɗa kuma ka samu ƙwararren malami don ka san wani haka kawai sai ka sassaɓa ya ce ya yi mafarki kuma ƙarya yake to Allah idan ya fassara ma ita da cewa za ka samu matsala in kai wasa ko ƙarya ka faɗa Allah sai matsalar ta same ka wancan mutumin da ya ce wa al'imamu ibn sirin ya yi mafarki yana kiran sallah ko sai aka ce masa za ka je aikin hajji kawai sai wani shi ma ya ji ta ya ɓera ɓari sai kawo shi ya ce ai ma ya mafarki yana kiran sallah sai ce kai kuma baɗi za ka yi sata kuma za a yanke maka hannu na fata an fahimci magana ya ce alaga fata malam ƙarya ya nake ya ce wallahi ko ƙarya kake sai ta same ka Allah ya kiyaye yes to kun ga ta inda za ku gane wato irin wannan abin ilimi ne yanzu da a ce ba wani abu bane wanda abu nan da zai iya kame hannunsa ayyaki yin satar ko to amma sai da ya satar kuma aka yanke masa hannu to shi yasa ba a ƙaryar irin wannan musamman kuma idan gaban wani wanda Allah ya bahi nasibi na ilimin yadda ake fassara abun in ka je kai ka sassaba kai ƙarya wallahi sai fassara ma kuma sai ya same ka jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko saboda haka mafarki dai ala ayi halin shine ma farkon abin da idan Allah zai bawa annabi annabta to da wannan yake fara masa duk annabin da Allah zai mai da shi annabi farko zai dinga yin mafarki ne yana tabbata idan yi mafarkin abu sai abin ya faru in yi mafarkin abu sai abin ya faru to sai kaga kuma wannan abu daga ƙarshe ya dawo annabi Allah mai da shi annabi sannan cikin bayan Allah nagari waɗanda suke bin Allah suke kiyaye dokar Allah suke kaucewa sa'o suke cin halal suke kaucewa haram sau da yawa za ka ga Allah ya kimsa musu kan yi mafarkin abu sai kuma abin ya bai faru a yadda suka yi mafarkin shi za ka ji mutane da yawa za su gaya maka cewa malam galibi idan na yi mafarkin abu sai ga abin ya zo ya faru wani ma ya manta da ya yi mafarkin sai can bayan shekara biyu sai wani abu ya zo ya faru a rayuwarsa in ya faru sai ya tsiya ya tsamdare ya ce a wannan abin fa da ya faru na taɓa yin mafarki 2000 kaza exactly yadda ne wannan abin ya faru haka ne mafarki yana faruwa ko wannan yana faruwa to Allah yakan yi wa wasu salihan bayi baiwa da falala sai ya nuna musu wani abu a mafarki da izinin Allah kuma sai ka ga wannan abu ya ainihin wato tabbata ya ainihin wato samu saboda haka dan uwa mu sani mafarki wani abu ne wanda yake da abin nan to amma a lokaci guda kuma mu yi taka tsantsan yana kuma daga cikin abubuwan da yan bid'a kuma suka shigo cikin lamarin suka dagwalgwala shi kusan ma wasu malamai suka ce kaɗan daga cikin dalilan da ya sa hatta malaman sunna suka ɗan ja baya dangane da fassara mafarki saboda me saboda yan bid'a sun shigo sun shiga cikin lamarin sun jagwalgwala abun sai suka mai da abun wani abu na kasuwanci da wani abu na business kawai shi kenan sai mutum ya zo ya ce maka ya mafarkin annabi annabi ya ce a dinga yin kaza kuma ƙarya ne an gane magana da kyau ko ko kuma mutum ya zo ya ce maka ya yi mafarki shi ma an bashi annabta ma gaba ɗaya ai farkon waɗanda suka ce sun fara ganin suna ganin annabi a farke asali sun fara magana suna ganin annabi a mafarki ne annabi ya zo musu a mafarki ya ce su dinga nafila raka'a kaza a dinga salatul fati kafa kaza a dinga waye kafa kaza tun suna faɗin haka da suka ga muridansu suna yarda sai kuma suka da suna cewa ai ɗazun nan ma annabi ya zo nan ɗazu ɗazun nan suka gama magana da hiyata hiyata ina fata an fahimci magana to da malaman sunna suka ga abin ana nema a mai da hi wata shegantaka sai su suka ja baya saboda kar su fada tarkon irin waɗancan yan bid'a ne an gane magana da kyau ko amma mafarki abu ne wanda yake da tushe ya tabbata a hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama idan aka idan da sallar asuba manzon Allah yakan juyo ya tambayi sahabbai cikin ku waye mafarki in fassara mishi idan aka samu wanda yayi yace yayi mafarkin kaza sai annabi ya ce masa ma'anarsa kaza ne in kuma babu wanda yayi sai annabi ya ce ni na yi mafarki kuma bari in faɗa muku mai ma'anarsa sai faɗa musu mafarkin da kuma fassara musu meye ma'anar wannan ainihin wato mafarki a cikin wannan ne har annabi wata rana ya taɓa yin mafarki Allah ya nuna masa aljanna har ya nuna masa gidan sayyidina Umar har ya ga ɗaya daga cikin matan sayyidina Umar na aljanna ta fito kofar ainihin wato gidan sayyidina Umar din tana yin alwala a cikin ainihin wato aljanna an gane magana da kyau ko annabi har ya tafi zai je ya ga gidan sai ya ga wannan mata ta fito sai tambayi mala'iku wannan wace ce aka ce ɗaya daga cikin matan umar ne ta fito za ce alwala sai annabi ya ribas ya koma sai umar ya tambaye shi me yasa baka je ka gano min gidan ba ya rasulullah a ji daɗin ba da labari kenan ko sai ce to ai matarka ne ta fito kuma na san ka da kishi shi yasa ban karasa ba sai umar ya ce a alaika agharu ya rasulullah kuma idan ma kishin ne sai in yi maka kuma ai kai kafi karfin in ce zan maka kishi ai ya rasulullah na fata an fahimci magana to duk wannan yana daga cikin abubuwan da suka faru a zamanin annabi har ta kai daga karshe annabi galibi idan yayi mafarki ko wani yayi mafarki sai Umar ya daga hannu ya ce zai fassara sai Umar ya fassara wani gurin yayi daidai wani gurin kuma ya me ya ainihin wato kuskure to haka dai tun daga wannan zamani har zamanin magabata kamar yadda na faɗa muku har zamanin Ibn Sirin imamu maliku yana raro ya taɓa yin mafarki na taɓa ba ku labari na taɓa ba ku ƙissar ya yi mafarki cewa ya ga mala'ikan mutuwa sai tambayi mala'ikan mutuwa ka san kowa idan ya gama a ko kai yanzu ka gama da gwamna me za ka ce masa ka ce yalla bai yau ne za a ɗauke ni aiki ko ba haka ba ne kowa ka gamu da shi ai gwargwadon yanayinsa gwargwadon tambayar da za ka yi masa to don haka tun da ya gamu da mala'ika sai ya ce yau zan mutu sai mala'ika ya masa haka ya buɗe baki zai tambaya kawai sai ya farka hankalin imam maliku sai ya tashi ya ce to kaga na ɓarowa kai na aiki na tambaye yau sai zan mutu an min haka to ma'ana wata biyar ya shaura ko shekara biyar ko sati biyar ko kwana biyar ko ma awa biyar ko ma minti biyar da haka sai garzayo maza gudun malaminsa yace Allah gafarta malam ku ne malaman mu na fassarar mafarki nayi mafarkin na ga mala'ika mutuwa ni kuma sai na tambaye yau he zan mutu sai ya mun haka da ya mun haka zan yi jawabin tambaya sai na farka shine nace to bari in taho da gudu sai ce kwantar da hankalinka karka damu ma'anar wannan mafarkin shine ka tambaye shi ɗaya daga cikin abubuwa guda biyar wanda ba wanda ya san su sai waye sai Allah shine inna allaha indahu ilmu sa'ati a gurin Allah ilimin kiyama yake ba wanda ya san za a tashi in ba Allah wa yunazzilul ghaith a gurin Allah ilimin ina za a sauke ruwa ton nawa na ruwa Allah zai sauke a gombe a damunar bana a gurin sa yake wa ya'lamu ma fil arham Allah ne kadai ya san wa ke cikin mahaifa in an ce ma tana da bambanci da man man shine mace ne ko namiji to wannan likitoci ma suna iya ganowa wata ransu dace wata ransu kuskure ko kuma dama ko ko kai kirdado ne me ne a cikin wannan kawai matar ka tana sai kace insha Allah namiji ne wannan ko ba a sa wani sakanin ba Allah ya taimake ka kai gesin sai a dace kuma namijin ne ko ba haka bane da haka su ba likitoci ba su wata samu karuwa sosai sai dai inda za a ce suna dacewa sama da wanda yake ba likita ba suna iya cewa za ta aihu ranan kaza ga watan kaza kuma sai a samu dacewar haka ko ba haka ba shi ne edd expected date of delivery ko wato date din da ake tsammanin za ta iya ainihin wato haihuwa shine wa yunzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksibu gadan yanzu muna nan a nan kai dai kana tsara zaka abu kaza gobe amma kana da tabbacin zai yiwu baka da tabbas Allah zai iya canja maka maka ajandun yanzu nan kana nan baka sani ba a he zaka yi tafiya gobe kawai sai a buga ma waya a ce ana neman ka a Abuja ko federal illar rabano ka yi applying dama to ka zo ka yi documentation an baka aiki ko ba haka bane to shine wa ma tadri nafsun ma za ta kasibo gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut waɗannan su ne abubuwa guda biyar wanda ba wanda ya san su sai Allah to shine mala'ika da ya mar tambaya kawai sai ya mar haka zai mar tambaya sai ya farka imam ali yace ne ajiyar zuciya nace alhamdulillah ashe ba mutuwar bace ta zo ta an gane magana da kyau ko a takaitan takaitawa to mu je mu zuwa ga hadisin don haka sai ya wannan mutumin da shi abdullahi dan zaidu dan abdurabbihi ya gamu da shi a mafarkin ya gan shi da naƙus a hannun shi ya tambaye shi kana sai da naƙus ne ya tambaye shi me za ka yi da ita ya ce kiran sallah muke so mu dinga yi sai ya kira masa sallah bayan da ya gama masa kiran sallah thumma summa sta'akhara ghayra ba'i sannan sai dan jinkirta ba da nisa ba ya dan yi shiru kenan qala sai yace thumma taqulu to sannan kuma he ka ce idza aqamta sala idan ka zo zaka yi iqamar sallah ma'ana ya sanar da hi kiran sallah da menene da iqama he karanta masa ita ma iqama kamar yadda na karanta muku a karatun hadisin cewa Allahu akbar Allahu akbar har zuwa ƙarshe Ƙala Abdullahi ɗan Zaidu ɗan Abdurrabbihi ya ce, Falan ma asbahatu da muka wayi gari a taitu Rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai na zo gurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama fa akhbartuhu bima ra'aitu sai na bawa manzan Allah labarin abin da na gani a cikin mafarki fa qala rasulullah sai manzan Allah ya ce inna hadhihi ar-ru'ya haqqun insha Allah wannan mafarki ne na gaskiya in Allah ya yarda malamai suka ce shin wannan bawan Allah sahabin nan shin wa ya gani aljani ya gani ko mala'ika magana mafi inganci daga cikin maganganun da malamai suka yi suka ce mala'ika ya gani mala'ika ne ya zo masa a siffar mutum da korayen tufafi a jikin shi da gangan naƙus a hannun shi shi kuma ya tambaye shi yana sai da naƙus ne mala'ikan ya ce masa me za ka yi da naƙus ya ce ina so ne mu dinga bugawa muna neman muna sanar da mutane kiran sallah ya ce to ai maimakon a ku dinga buga ganga ga abin da za ku dinga yi na kiran sallah malamai suka ce wannan mala'ika ya gani to shikenan idan mala'ika ya gani shin mutumin da ba annabi ba ba manzo ba yana iya yin mafarkin mala'ika ina fata an fahimta wasu suka ce a'a ba zai iya yi ba sai annabi sai manzo wasu suka ce a'a a zahiri ne ba zai gan shi ba amma a mafarki zai iya ganin mala'ika ko kai yanzu ka iya mafarkin kaga mala'ika kuma ya zama shi din ne ka gani ina fata an fahimci magana kamar yadda ko kai yanzu ka iya mafarkin annabi kuma ya zama shi din ne ka gani matukar dai kana kan tafarki mai kyau kana bin sunnarsa kana tsara dokokin Allah kana ƙaunar shi kana kiyaye sunnar shi sannan kuma ka kiyaye duk wani abu da zai zake maka na haram to da izinin Allah ta iya yiwa kai mafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama sai kuma in ka gama mafarkin sai ka zo ka samu irin su malaman mu malam Musa Adam mai hula wanda suka san shama'ilul muhammadiyya yaya rayuwar annabi take wannan irin diri da ginin jiki Allah ya yi wa annabi Muhammad yaya faɗin ƙirjin manzan Allah yaya tsayin wuyan manzan Allah yaya gashin annabi yake lumma da wafra da dai shauransu ko sannan yaya yanayin tafiyar manzan Allah idza masha yatakaffa'u takaffu'an ka'annama yanhattu min sababin marawaice ce idan annabi yana tafiya zaka ga yana tafiya gaba gaba kamar mai sauri ka annama yan min sababin kai ka ce mutum ne wanda yake gangarowa daga kan tudu haka annabi ke tafiya to in ka zo ka samu irin su malamanmu nan suka ma tambayoyi yaya tsayinsa yake ka ce wani do kafin ka ce go sai a ce to da ka ba annabi ka gani ba na fata an fahimta an gane magana da kyau ko in kuma ka ce wani lu kafin ka ce ti ya ce ba shi bane ba annabi ba luti bane na fata an fahimta yawwa amma idan ka ce jikinsa raba'atan min alqaw tsaka-tsaki ne a cikin mutane shi manzan Allah laisa bi tawilil ba'in annabi ba dogo ne zolotiyo ba wala bil qasir kuma shi ba gajere bane ba ina fata fahimta wala bil ja'adil qatati gashin kan annabi ba a mummurde a dundunkula a cuccure yake ba ina fata an fahimci magana idan annabi yayi aski gashin sai kan doki wato fatar kunnensa ta sama ko kuma ta ƙasa idan ku annabi bai aski ba in yana tafiya gahinsa yana tsalle yana dukan ina kafaɗinsa sallallahu alaihi wasallama daga ɗan jin yanzu haka baka ji kana ɗan kallon yanayin surar kyawun manzan Allah ba na fata an fahimci magana to wannan shine idan kai bayani aka ce eh lallai wannan shi ka gani to sai ya zama shi ɗin ne karkaita wani ya ce shi ya ga mafarkin manzan Allah aka ce ina ka gan shi ya ce a gindin ɗorawar ƙofar jauren anguwarsu aka ce to gaskiya ba annabi ba ne annabi ba ba ya zama a ƙofar jaura bai na fata an fahimta to Allah shirye da mu to wannan shi ne don haka mutum sai ya bayani sai a masa bayanin cewa wane ne ko ba wane ba ne to shi ne sai ya ainihin wato yi wannan falan ma asbahatu ataitu rasulullah fa akhbartuhu bima ra'aitu yace sai na ba annabi labarin abin da na gani فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سي النبي يتي إن هذه الرؤيا حق إن شاء الله wannan mafarkin gaskiya ne in Allah ya yarda to dama Allah ya ce wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika gada illa an yasha Allah ya ce wa dhkur rabbaka idza nasit kar ka yadda ka ce kaza zai faru gobe ba tare da ka ce insha Allah ba in ka manta kuma sai ka tuna to ka ce insha Allah an gane ko saboda haka idan mutum ya magana zan yi kaza zan yi kaza sai kai kana kusa da hiba ka ji ya ce insha Allah ba sai ka ce kul insha Allah ya fulan wanda ka ce insha Allah sai ce insha Allah to in ya faɗa daga bayan ta yi dan akwai wanda za ka ga idan sun yi gyaran cewa na ba za ka ce insha Allah ba sai insha Allah sai ci haba sai yanzu kuma za ka faɗa a'a in ya faɗa daga bayan ta yi domin Allah ya ce wa dhkur rabbaka idza nasita ka ambaci ubangijin bayan ka manta lokacin da ka tuna an gane ko to shine annabi ma yace insha Allah to anan sai malamai suka ce inda annabi ne yayi mafarkin ko to anan la hajata bi qawlihi insha Allah saboda sha Allah shine mafarkin annabi shi tunda annabin ya farkin to sha Allah Allah ya so kawai abin ya tabbata to amma tunda ba annabi ne mafarki ba yanzu mafarki ne aka karbo daga gurin sahabi annabi yana so ya tabbatar da hito in ya ce kai tsaye ya tabbata tun kuma ba shi ya yi ba to Allah zai iya turo aya ce bai tabbata ba haka ne kuma haka ba to shi yasa sai marmaza ya ce insha Allah domin Allah ya tabbatar da wannan mafarkin na wannan sahabin ya tabbata a haka ina fata kun fahimci magana to wannan shine dalilin da yasa annabi sai ya ce insha Allah summa amara bit ta'dhi daga baya sai annabi ya umarni da ai wannan kiran sallar irin yadda wannan sahabi ya mafarkin ya zo ya ba da labarin cewa ga yadda ya mafarkin annabi sai ya ce a dinga kiran sallah kamar haka kaga kenan ya tabbata fa kana bilal maula abi bakr yu'adhdhinu bidhalika to sai ya zamanto bilal yantaccen bawan sayyidina abubakar domin idan aka ce maula ana nufin majibincin lamari ko kuma yantaccen bawa idan ka yauta bawa sai ya dinga ce maka ya maulaya ya mai gidana na fata an fahimta ya mai gidana ko ya ogana ko wani a makamancin haka so galibi idan ka je a sa'arwaya an ce wani fulanun maula fulanun to ana nufin wani yantaccen bawan wani wanda da wanan yana bawa sai wani ya yanta shi to sai ya zama ya zama maula an gane magana da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shirye da mu yan uwa kun ji wannan kaɗan kenan daga cikin siffar da kuma kaifiyar yadda ake kiran sallah wanda aka samu ruwayarta daga abdullahi ɗan zairu ɗan abdi rabbihi wanda ya yi kuma ya gaya wa annabi annabi ya tabbatar da ita kuma wannan ruwaya ingantacciyar ruwaya ce wanda al'imamu abu dawuda ya tabbatar da ita a cikin ainihin wato a sahihu sunani abi dawud na muhammad nasiruddin albani haka al'imamu ainihin wato a ahmad ya fitar da ita a cikin littafin safatuhun rabbani haka al'imamu tirmidhi ya kawo ta muktasaran sannan al'imamu ibnu maja allah ya haɗa mu da su gaba ɗayansu a jannatul firdaus sun tabbatar da wannan ruwaya cewa haka ake ainihin wato kiran sallah kamar yadda ka ji mun ambata to Allah ya shirye da mu istihbabu jam'ul mu'adhdhini a baina kulli takbiratayn fi nafasin mustahabbancin wato hada kabbarbari guda biyu ga mai kiran sallah a cikin numfashi daya me ake nufi da wannan ba za ku gane ba sai na karanta sannan kuma na rera an umar bin al-khattab radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama idza qala al-mu'adhdhin allahu akbar allahu akbar فقال احدكم الله اكبر الله اكبر ثم قال اشهد ان لا اله الا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله الحديث ففيه إشارة ظاهرة إلى أن المؤذن يجمع بين كل تكبيرتين وأن السامع يجيبه كذلك أنغاني حديثي دقى عمر بن خطاب الله يهدى مدى عمر بن خطابي أتكين جنة الفردوس يوغا حديث عمر بن خطاب دومن كن سموة ikon Allah kowane sahabi din da kuke gani da fagen da ya fi ba da gudunmawa su kuma irin su abubakar da umar galibi ba za ka ji ruwaya daga gurinsu ba yanzu da baka banka da kaji an ce daga umar ɗan karɗa tun da muka fara littafin nan bai wuce sau nawa ba sau biyu ko sau uku ba ya dai kaji abu huraira abdurrahman abdullahi ɗan umar abdullahi ɗan mas'ud ɗan abbas su a fagen ruwaya su kuma allah bai musu baiwa ta wannan gurin ba inda Allah ya musu baiwa shine yawwa in kafirai suka nemi za su ciwa annabi mutunci an gane maganar da kyau ko yawwa sannan kuma da fannin menene kuɗi ɗiba a miƙawa annabi sallallahu alaihi wasallam a miƙawa musulunci nan ne inda suka fi ba da gudunmawarsu ɓangaren ruwaya kuwa to lalle Allah madaukakin sarki bai sa suka rawaito hadisai da yawa ba ina fata kun fahimci magana wannan shine abin da ya faru so amma kamar yadda muka faɗa tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd minhum man kallama Allah ko annabawa wani Allah ya fifita shi da wani abu akan wani daga cikin su akwai wanda Allah ya magana da shi gaba da gaba akwai kuma wanda Allah madaukakin sarki ya rike shi a matsayin khalil bada'insa haka ne akwai kuma wanda Allah ya shi ya fara turowa manzo a duniya kaga shine shi ma darajarsa kenan ko akwai kuma wanda Allah mai da hi abul anbiya'i uban annabawa gaba ɗaya da manzanni da dai shauransu akwai khataman nabiyina wa imamul mursalina akwai kuma wanda shi cikamakin annabawa ne kuma shugaban manzanni to haka sahabban nan suke yadda darajar annabawa da manzanni take daban-daban kowa da irin falalar da Allah ya mishi to haka sahabban nan kowa da irin falalar da Allah ya mishi an gane magana da kyau ko akwai wanda sai an zo filin daga suke da nuna bajinta su ta sahabbantaka akwai wanda sai an ce a kawo fi sabilillah sannan za su nuna akwai kuma waɗanda su kuma duk abin da annabi ya faɗa sun zuke sun haddace akwai wanda sakatare ne na annabi muhammadu duk abin da annabi zai rubuta shi zai rubuta masa an gane magana da kyau ko akwai wanda shi kuma gadin gidan manzon Allah yake daga annabi yayi juyi sai ce muna nan ya rasulullahi nahari baina naharika fansar kirjinmu ga kirjinka wanda duk yake so uwar shi ta haifi wani to ya tsallako gidan nan da nufin cewa zai taba ka su kuma inda suke ba da bajinta su kenan to haka waɗannan sahabbai suke Allah ya haɗa mu da su a jannatul firdaus Allah ya haɗa mu da su a jannatul firdaus sayyidina abubakar yace sayyidina umar dan khattab na'am yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yace idza qala al mu'adhdhinu idan ladan ya ce Allahu akbar Allahu akbar yace Allahu akbar Allahu akbar to kaga shine mustahabbancin hada kabbara guda biyu a cikin numfashi daya shine maimakon Allahu akbar Allahu akbar ba haka wasu ke kiran sallah ba to mustahabbi ne idan ka zo ka haɗa kabbarbarin guda biyu maimakon su zama biyu sai su zama hudu kenan sai ka ce Allahu akbar Allahu akbar kaga guda biyu ka haɗa ka sake cewa Allahu akbar Allahu akbar ka haɗa nawa nan ma biyu sun zama nawa kenan gaba ɗaya hudu to da wannan na yin ƙwaya ɗaɗɗaya da wannan na yin bibbi duka sunnar annabi muhammadu ne duk wanda ka ji an yi karkace a wannan na 'yan gargajiya ne a'a na 'yan sunna ne su ma an gane maganar da kyau ko yawwa shi ma tabbata a sunnar manzan Allah an gane shi ne abin da malam yake nufi shi ne yake cewa idan ɗayanku a ladan ya ce Allahu akbar Allahu akbar faƙala ahadukum to sai ɗayanku ya ce Allahu akbar Allahu akbar shi ma ya maimaita abin da ladan ɗin nan ya faɗa ثم قال sannan idan ya ce ashadu Allah ilaha illallah ina shaida baban bauta da gaskiya sai Allah kala sai ya ce ashadu Allah ilaha illallah shi ma mamu ko kuma mai sauraro sai ya faɗa ashadu Allah ilaha illallah alhadith sai ya datse hadisi bi ma'ana hadisin yana da tsayi amma yana ɗauko mana asalin muhalli shahid ne a cikin hadisi idan malamin hadisi ya zo zai hujja da hadisi sai ya zama hadisi yana da tsayi to sai ya gutsiri iya inda yake so ya maka hujja da shi an gane magana da kyau ko idan ya gama sai ce maka alhadith ma'ana in kana bukata to ga inda ya samo hadisin in kana bukatar full na hadisin tafi can ka je ka neme shi don ka samu karahin mai ya biyo baya bayan wannan amma shi yanzu yana so ya ma hujja ne da iya abin da yake bukata ya hujja a cikin hadisin kun gane magana da kyau ko to shine zaka ji ya ce alhadith sai kuma ya tsaya sai ya cika ta bayaninsa so don haka ya ce alhadith sai ya ce sahihun wannan hadisi ingantacce ne karanta littafin sahihu sunan abi dawud za ka samu cikakke kuma tabbataccen wannan hadisi da dai shawarar littattafai na sunna sai malin ya ce fafihi isharatun zahiratun to a cikin wannan hadisi ko wannan ruwaya akwai ishara karara a fili fetal ila annal mu'azzina akan cewa lalle shi mai kiran sallah yajma'u baina kulli takbirataini an bahi dama zai iya hada tsakanin kabbarbari guda nawa guda bibbiyu idan yazo zai kira ainihin wato sallah haka kuma zai iya ainihin wato yin ɗaɗɗe kamar yadda muka ji an ambata wa annan sami'a yujibuhu kadhalika haka kai ma mu da ka saurari mai kiran sallah ya kira sallah to kai ma an baka dama kana iya maimaita kiran sallar da ya din guda biyu yadda ya ce Allahu akbar Allahu akbar kai ma ka ya halatta ka ce Allahu akbar Allahu akbar wannan ƙarin bayanin sai ya ajiye nan ba ya ce karanta sharhun nawawi لمسلم شرشي نعينهم واتو نسيه مسلم نع الإمام ماذا الإمام النووي الله مدوك جنسر كي مسرحة ما باكي دا مجلدي نأكو شافي نعينهم واتو سبعين دا ترى أنغانا مغانا نكيوكو الله يشير يدم استحباب الترجيع مستحبانتن الترجيع abin da ake nufi da at-tarji' shine fadin shahada ashhadu an la ilaha illallah sau biyu a faɗe ta ƙasa-ƙasa daga baya kuma sai a ɗaga sauti a faɗe ta da menene da ƙarfi wanda galibi za ga masallatan 'yan uwanmu an gane maganar da kyau ko yawanci haka suke yi abin da ya sa muke faɗin wannan akwai wanda daga ya ji irin wannan sai ce ba zai ma yi sallah a masallacin ba ba haka bane wallahi sunna ne su ma suke yi wato wallahi jama'a bari ku ji kaga rahin karantar da irin waɗannan abubuwan shi yasa wallahi muka dinga ɗaukar wasu abinda suke ba akan sunna bane alhalin wallahi akan sunna suke yanzu wannan nau'in kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا an gane magana da kyau ko to wallahi sunnar manzan Allah ne daga yau kar ka sake ji ka ce to ka ji su yan bid'a a kai ne dan bid'a wallahi sunna ce haka ya tabbata a sunnar manzon Allah jama'a kuna fahimtar magana duk wato matsalar hi ne ba a raye duka biyun shi yasa ranar nake ce muku aje aje sai mun zaunar da ladanan mu mun musu workshop ko eh gaskiya ne a samu akalla sati biyu a zaunar da su a karanta musu irin waɗannan abubuwa din kuma a umarce su su dinga ɗabbaƙawa kuma wannan abin in Allah ya yarda za mu yi shi a masallacin nan za mu koma kiran sallar mu nau'i biyu a ko manzon Allah ai ladanansa kusan guda nawa ne guda uku yauwa malam yusuf ko yakan yi irin malam yunus yakan yi irin wannan nau'in ko ka gani malam waye malam aminu to yana da kyau a dinga nau'anta kiran sallah an gane maganar da kyau ko saboda kowa ya gane wannan da wancan din duka menene sunna ce ɗaya ne daga gundunan Allah yake ba wai su waɗancan suna da nasu mu waɗannan suna muna da namu ba haka abin yake ba to amma rahin raya abun shi yasa shi yasa za ka ga alarmomin nan wata ran kawai sai maka kira'an warshi idan ya zo jan menene jan sallah saboda wai yanzu abin da wasu ka ɗauka kira'ar warshu nasu mu kuma mu ahli sunna kira'ar hafsu namu wala ba haka abin yake ba da warshu da hafsu duka namu ne nasu ne nasu ne namu ne an gane magana da kyau ko duka daga annabi muhammadu suke sallallahu alaihi wasallam kuma wallahi bar ku ji wannan abin fa hatta a zamanin annabi ya faru sai na umar jama'a ya ji wani yana karatun qur'ani da kira'an warshi ko wani a makamancin haka sai ya ji ba irin ta annabi ya koya mishi ba wallahi sai ya ciyo kwalar mutum ya matsa wuyansa dam shi bai ma san ya matsa masa wuya yana numfashi da kyar ba sanda suka zo gurin annabi ya ce ya rasulullahi ka gan su nan sun fara canza qur'ani tun kafin ka mutu yadda ka koya mun ba haka da yana yi ba sai annabi ya ce to amma baka ganin numfashinsa sama sama yadda ka ci kwalansa ai zai shure kafin a gama tattaunawa sake shi tukunna ya sha iska sannan sai a yi magana ya sake shi ya mummurɗa wuya ya ɗan huce sai annabi ya ce umar karanta sai ya karanta ya ce kai ma karanta sai ya karanta da irin yadda umar ɗin ya ji sai ya ce wa kazalika unzil da yadda ka karanta da yadda ya karanta duk haka aka saukar ya ce ha'a haka aka saukar ya ce kwarai da gaske ya ce ba Allah da Allah ka yi haƙuri ya ce a ba komai ba komai na fata an fahimta to haka zan haka yawanci galibi sai ka ga wannan sai ce ai wannan shine namu wannan shine nasu mm wala akwai abubuwan da yake tabbatacce ne da mu da su duka akan daidai muke amma dai akwai abun da mun sani wanda ba daidai din ba kuma in mun zo bayani mukan yi bayani cewa wannan abun nasu ne can su suka samo abun su ba mu san ina suka samu ba amma mu ga yadda annabi ya ce mana amma in an zo fagen inda muka haɗu to dole kuma a yi adalci a yi jawabi haka ne ko ba haka ba sai a yi adalci a yi jawabi saboda haka dukkanmu muna tare da su akan waɗannan al'amura ɗin na wannan kiran sallah da sauran al'amura makamanta wannan idan lokaci ya yi duka za mu zo za mu bayyana su insha Allah to wannan shine to shine ma'anan attarje wato a sassauto da ashhadu an la ilaha illallah dinnan guda biyu ƙasa ƙasa sannan a ɗaga murya daga baya a faɗe su da ainihin wato ƙarfi an gane shine sai yake cewa to gashi kuma hadisi yana buƙatar bayani kun nuna mun lokaci minti biyu ko to gaskiya ku ya haƙuri karatu kuma sai bayan sallah eh gaskiya a yi haƙuri eh na eh akwai rami karatu dan asabar amma asalin shi alwajis daga wannan karatu in Allah da mun mun rufe shi sai kuma bayan sallah insha Allah saboda zamu je mu dan shishiryawa tafsirin alqur'ani a saboda kun san tafsiri babban abu ne yana buƙatar koda kana bincike kana karatu to ka je ka sake shiryawa abin da za ka karanta wa mutane musamman a wannan zamani namu da bidiyoyi suka yawa kalubalance kalubalance suka yawa saboda haka duk wata aya sai mun kwalkwale ta gwargwadon abin da Allah ya sanar da mu ma ainihin wato bincika domin mu zo mu karanta muku saboda haka sai ku bana hakuri ran asabar in muka yi karatu to za mu ainihin wato yi closing na ta'alim din mu na wannan shekara sai kuma shekara mai zuwa in Allah ya yarda inda ran mu da kuma lafiyar mu abinda muka yi daidai gani da ku
kwaya ɗaya a cikin a shawar a kafin ramadan za mu iya shirya lakta amma dai ta'alim kan za mu rufe ai abin da kamata a yi wa kamar da malamin sa yi ranar rufewa a yi lakta ranar wannan lahadi ta wuce ya ɗaya da karatu eh lahadi mai zuwa za a yi lakshar da shi okay to babu zai kuma ranar da aka akila min lakshar da wasu ranar talata yi wa haka kenan to shi gida aka rufe to kun goyi bayan kwamanda to masha Allah to shi kenan to in Allah da ran talata za a yi lacca din in Allah ya yarda idan muka tattauna akan abin da za a yi lacca din za mu sanar da ku insha Allah abin da muka yi daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya fi mana هذا هو ما عندنا بالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته